نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بالاستثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وراقب الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه معاشر المؤمنين إن من نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة والتي لا تعد ولا تحصى وإن من أجل نعمه سبحانه وتعالى أن بعث فينا رسولا كريما وناصحا أمينا ومعلما ومربيا وناصحا صلوات الله وسلامه عليه أرسله بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وضياء يهدي به الله إلى طريقه المستقيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وقال ربنا ولقد جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عباد الله إن إن من نعمة الله تبارك وتعالى علينا بعثة الرسول الكريم نعمة عظيمة ومنة كبيرة والواجب نحو هذا الرسول عليه الصلاة والسلام واجب كبير وهذه الخطبة إن شاء الله ستتحدث حول هذه الواجبات عباد الله إن من واجب إن من, من مما وجبه الله تبارك وتعالى علينا تجاه رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب على كل من آمن به أن يعتقد أنه مبلغ عن الله كما قال رب العزة وما على الرسول إلا البلاغ المبين واعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله وافيا تاما كاملا بلا زيادة بلا زيادة ولا نقصان ولم يموت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله جل وعلا في ذلك تنسيسا وتبيانا قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام اعتقاد أن الدين الذي بلغه وشريعته التي جاء بها هي شريعة الإسلام دين الله جل وعلا الذي لا يقبل الله دينا سواه كما قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام وقال جل في العلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عباد الله ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام اعتقاد أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده كما قال ربنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عباد الله ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا وعلى أمته جميعا محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس والنفيس والوالد والولد والتجارة وغير ذلك كما جاء في صحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وكذلك في البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى أكون أحب إليه من نفسه كما كان ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وليست المحبة يا عباد الله وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الدعوة تدعى بها فإن الدعاوي يسير على كل لسان وسهلة وسهلة على كل إنسان وإنما العبرة يا عباد الله باتباعه صلوات الله وسلامه عليه وليست بأهذازيز وأغنيات وتجولات وليست بها بهكذا يا عباد الله وليست بأغنيات وتجولات في الشوارع والطرقات وتخل وتخلق بين الشباب والشابات وضياع عن الصلوات وخاصة صلاة العصر والتي قال الله تبارك وتعالى فيها حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام البخاري ومسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبد عمله توقفوا يا عباد الله فإن العبادة توقيفية اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أنسارا لدينه حقا وصدقا وأن يوفقنا لمحبة نبيه الكريم محبة صادقة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد إنه ولي ذلك وقادر عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin kowa wanda suka biyo baya da kowa da kowa subhanahu wataala ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka wakilta shi akan manzanci ya isar da manzanci ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa dukkaninsu ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma lahira ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa a gare shi ya ku ƴan uwa wannan kutuba tana magana akan wato wajibcin da yake kanmu dangane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama ni'ima ce mai girma kamar yadda yake ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala akan wato akan bayinsa ba za su kididdigu ba ba kuma za a iya kirga su ba Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin ni'imarsa ya aiko manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wasallama mai nasiha amintacce mai karantarwa mai ilmantarwa mai anashin tarbiyyantarwa Allah tabaraka wa ta'ala yayi tsira da aminci gare shi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ne a matsayin mai albishir ga wanda suka yi imani da shi suka yi imani da Allah suka yarda da manzancin sa ya wato ya aiko shi kuma ya zamto mai gargadi ga wato waɗanda suka saba masa suka yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wato hanya ce ga wanda suke masu neman hanya ta kwarai su kama. Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi sallallahu alaihi wasallama a matsayin wato ainihin haske wanda masu imani suke kama wannan haske su samu shiriya da wannan haske din zuwa ga tafarki madaidaici. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankula lalle Allah tabaraka wato masu imani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar muku da ainihin zikiran wasu ke cewa an saukar muku da ainihin alkur'ani ko kuma an saukar da wato an aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wataala ya ce manzo ne wanda yazo yana karanta muku ayoyin Allah tabaraka wataala a fili da wato kuma ainihin a bayyane Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ne domin ya shirye da wanda suka yi imani kuma suka aiwatar da ainihin ayyuka na kwarai ya fitar da su daga ainihin wato dubbai zuwa ga ainihin haske na tauhidi da kuma haske na biyayya ga sunnarsa sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi hakika manzo ya zo muku wanda ya zo daga cikin ku shi ma mutum ne kamar ku azizun alaihi ma anittum duk abin da yake shiga muku duhu abin da yake tsanantuwa a kanku wannan yana dama manzo sallallahu alaihi wasallama baya so ya ga kun shiga cikin halin kaka na kayi yana so ya ga al'ummarsa wato cikin sauki ta yadda za su shiga gidan aljanna shi manzo din sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya sifata shi da cewa yana kwadayin wato yana da kwadayin sauki da kuma rahama da jin kai ga ainihin wato mu'minai Allah tabaraka wa ta'ala wata aya ke cewa ya aiko da manzo daga cikin wato ummiyai ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba ya turo musu ainihin manzo ya zo yana karanta musu ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yana tsarkake su daga ainihin dauda ta shirka da kafirci yana sanar da su abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi na alqur'ani mai girma da kuma sunnoninsa sallallahu alaihi wasallama gashi ada kuma ba su san wannan din ba lalle ni ina ce mai girma aiko manzo sallallahu alaihi wasallama ga ainihin al'umma gabaki daya abin da yake kanmu na ainihin wajib wato wajibai a dangane da abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama suna nan da yawa ko shakka babu yana daga cikin ababen da suke wajibai akan al'umma dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutum ya kudura cewa yayi imani ya tabbatar da cewa shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne a matsayin dan aika ya isar kuma lalle ya isar Allahu tabaraka wa ta'ala yace ba komai ne akan manzo ba sai dai isarwa wacce take bayyananniya kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato ya isar da wannan manzanci din Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yau na cika muku addini wato addinin ku na kuma cika ainihin ni'ima ta akan ku na lamunce muku cewa addinin musulunci wato shine ainihin addini wato wanda yake a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwa yana daga cikin imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wato duk wanda yake kiran kansa cewa shi mumini ne to dole ne ya kudurta cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo wannan shari'a kuma wannan shari'a ita ce gaskiya ita ce kuma abin da za a yi riko da ita kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din nan wato shine daidai ko yaya tunanin mai tunani yake tunaninsa din ba zai zamto daidai ba sai abin da ainihin shari'a ta zo da shi ya ko yan uwa muminai lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da addini ne da gurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya zo da shi a cike Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya rungumi wani addini wanda yake ba musulunci ba lalle ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba zai tsinci kansa cikin wanda suka yi hasara Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku ƴan uwa musulmai yana daga cikin haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wato ainihin al'umma shine wato ainihin sansa sallallahu alaihi wasallama wato soyayyarsa sallallahu alaihi wasallama a gabatar da soyayyarsa wato ka gabatar da ita a kanka ka fi san annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da kanka fiye da dukkan wani nau'i na dukiya da kuma fiye da ainihin mahaifinka fiye da ainihin mahaifiyarka da ƴaƴayenka da kuma kasuwancinka da duk abin da yake ba manzon Allah din bane sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin da aka rawaito daga Anas dan Malik Allah ƙara mushi yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanin ɗayan ku bai cika har sai ya kasance wato na fi soyuwa gare shi fiye da ainihin mahaifinsa da kuma ɗansa da mutane gabaki ɗaya ya zo cikin sahihul bukhari ana wato umar dan khattab Allah ya ƙara masa da yake shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah na fi son ka akan kowa sai dai kawai kaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda yake wato imanin ɗayan ku baya cika sai na kasance na fi soyuwa a gare shi fiye da kansa ɗin shi ma sai sai na umar yake cewa wallahi la anta al'ana ahabba ilayya ya rasulullah hatta min nafsi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi nafi wato nafi sanka yanzu nafi sanka fiye da ainihin kaina ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al'ana ya umar to yanzu ne ainihin imani ya cika ya ku yan uwa musulmai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza za'i to wajibi akan wanda ya imani da manzo din ya tsaya inda ya ce idan ya ce nan za a yi to wajibi akan wanda ya imani da shi ya bi inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abu in ba abin da kai kake ganin cewa haka din abu ne mai kyau ba baya daga cikin san annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wato zallan faɗi da baki cewa ni ina kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ina son annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma aikin bayya nuna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi yan uwa musulmai san annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai mujarradi da baki bane a wajen ayyuka ake bukatar wato ka aiwatar da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya ce ayi kaza ka zamto kana yi ya ce a bar kaza ya zamto kana hannuwa to wannan ita ce anashin kauna ta gaskiya ba ainihin wato san annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai da ainihin wato ife-ife ko ainihin waƙoƙi da kiɗe-kiɗe ko ainihin kai kawo a cikin garuruwa a cikin wato layuka da ainihin hanyoyi da cakuɗuwa tsakankanin maza da mata da kuma ainihin tozartar da salloli musamman ma sallar la'asar ɗin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da ita yake cewa hafizu ala salawati was salatu wusta lalle ku kiyaye ku kiyaye ainihin salloli gaba ki na farilla ɗin nan musamman ma kuma sallar la'asar domin salatul wusta malamai da yawa suke cewa ana nufin wato sallar la'asar ne ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imam al-bukhari da muslim suka fada hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda sallar la'asar ta wuce shi bai yi sallar la'asar ba to fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu kamar mutumin da ya asarar iyalansa ne da dukiyarsa gabaki daya lokaci guda kawai yanzu a ce maka komai naka ya zama ya kone komai baka da shi duk duniya ko da tufafi ma baka da shi duk wani abu da yake sunansa mallaka yanzu ka zamto baka da komai haka nan iyalanka in aka ce iyali kuwa da ƴaƴanka da matanka idan iyayenka ma suna nan har da su dukkan su iyalanka ne a ce rana ɗaya kowa daga cikin iyalanka kowa ya mutu dukiyarka gabaki ɗaya ka rasa ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ka rasa sallar asar guda ɗaya to da kai da wancan babu bambanci kamar wancan ne kamar yadda Imam al-Bukhari ya fidda wani hadisi hadisi ne kuma wanda ke ingantacce haka nan wani hadisin ya zo shi ma Imam al-Bukhari ya fidda Imam al-Bukhari shi ya fidda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man taraka salatul asr faqad habida amaluhu duk wanda ya bar yin sallar la'asar ya ki yin sallar la'asar da gangan ya rabu da ita to duk aikin da ya yi a duniya gaba daya ya rushe Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da ainihin asusun ladansa zero matakar dai mutum da gangan ya ki yin sallar la'asar ya wulakantar da ita ya ki lallai ya koyi uwa musulmai sha'anin wato sallar la'asar yana da girma kwarai da gaske kada mutum ya rudu da cewar yanzu shi ya fita ne ko yana wato ikirarin cewar shi wato san annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya zanto kuma la'asar kai ma bai yi sallah ba alhali wancan abin da yake dama ba haka manzon Allah ya ce haka ne san sa ba ballantana kuma ya zo ya wofantar da ko ya wulakanta anashin sallar la'asar sai mutum ya zanto wato ya wayi gari kuma abin da ya aiwatar a gidan duniya kuma gabaki ɗaya ya rushe Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ko ƴan uwa musulmai ku dakata sai an umarce ku sannan ku aiwatar wato domin ita ainihin ibada ibada ainihin ta tauqifiya ce ainihin duk abin da ake ce masa ibada ba a aiwatar da shi sai shari'a ta ce a yi sannan yake zamtowa wato ainihin ibada kar ku kirkiro ya kun ƴan uwa kada mutum ya kirkiro kawai abin da yake kanku shine ku bi hakika an riga an isar muku komai ya riga ya zo alkur'ani ya zo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ainihin haƙiƙanin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato soyayyarsa ta gaskiya muna roƙon sa ya dawwamar da mu akan sunnarsa sallallahu alaihi wasallama muna roƙon shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya tayar da mu gobe alkiyama a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama lalle ko shakka babu yan uwa yana daga cikin abin lura musamman irin waɗannan wato lokuta lalle wajibi ne akan kowa ya lura da kansa ya lura da ƴaƴayensa ya lura da hatta ma mata tunda ta kama mata ma sukan iya fita su tafi yawo da sunan wato san Annabi sallallahu alaihi wasallama to kowa fa ya sani ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka dangane da kai kanka zai tambaye ka dangane da ‘ya'yanka, zai tambaye ka dangane da matanka gabaki ɗaya, ina suka je matanka, ina suka je, ina ‘ya'yanka suka je duka wannan kai abin wato tambaya ne kuma kai ne mas'ul dangane da wannan, lalle ba abin wasa ba ne ba, addinin musulunci ba wai ra'ayi ba ne, mutum ya ce kowa ya ra'ayinsa, idan ka ji mutum yana cewa ai kowa ma ra'ayinsa ne addini, dan me za a yi magana akan kaza a bar kowa ya yi abin da yake ganin shine daidai, to ko shakka babu mai irin wannan maganar da fahimci menene addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine wato ainihin bi karantarwa alqur'ani da sunnoninsa sallallahu alaihi wasallama sai abinda malamai suka yi ijma'i cewa a iya yin kaza a cikin addinin musulunci amma ba kawai ra'ayin wani mutum ya kirkiro ko yana ganin kaza ai babu laifi ba ko shakka babu wannan baya shiga cikin addinin musulunci tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na cika muku addini na to lalle addinin nan ya cika babu wata kofa ga wani da zai ce bari ya ƙara kaza shi ma ai babu laifi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu ya ubangiji muna roƙonka ka ji din iyayen mu da rahama wanda suke raye Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su da imani ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka mana albarka kai wa zuriyar albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara albarka a wannan gari wannan damina Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya albarka a ciki shugabanninmu Allah tabaraka wa ta'ala ka nusar da su zuwa ga daidai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan ƙasa Najeriya Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara mata albarka da sauƙin rayuwa da kuma zaman lafiya inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka bada kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya akwai sanarwa kamar haka na farko wato akwai rasuwa da wato wata baiwar Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarta sirkar malam Albashir za a yi mata sallah insha Allah a masallacin fada bayan wato sallar juma'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanta da rahama ana kokarin gyaran wutar lantarki domin an dade a nan garin babu wutar lantarki to ana kokarin gyara kuma in suna bibita cikin dare ko wasu lokuta suna datsewoyin suna sacewa kace akwai bukatar a sanar da yan uwa waɗannan mutane idan za su shiryu Allah tabaraka wa ta'ala kai ka sani ka shirye da su su daina wannan mummunan aiki din idan kuma ba masu shiryuwa bane Allah tabaraka wa ta'ala ka tona musu asiri su bayyana a kama su ta yadda za a magance wato irin wannan mummunan aiki din yana daga cikin mafi munin aiki fa shine mutum ya saci wato malul am duk abin da yake dukiya ce ta public dukiya ya fi hatsari fa fiye da abin mutum ɗaya domin abin mutum ɗaya ne la'alla in ka zo ka same shi kai da shi ya iya yafe maka ko ka dawo masa da kayansa to amma irin wannan abu na jama'a baka san mutum dubbai nawa bane za su amfana ko miliyan nawa ba nawa ne za su amfana da wannan abin su mutu wasu a haife su amma kuma wani ya zo ya daɗe saboda kawai ainihin bukatarsa kawai shi ta yau da kullum muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan al'amari ya ubangiji su bayinka ne basu gagare ka ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana zaman lafiya bayan da haka muna addu'a ga wanda suke ba da gudunmawa wajen ayyukan wannan masallaci Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu da alkhairi ka yalwata musu arzikin su ka kuma saka musu da gidan aljanna ko shakka babu za ga yanda masallaci ya canza wani bawan Allah ya yi fenti wanda ya sani ba kwanaki dama akwai wanda ya ce insha Allah zai yi da alko shine ko wani wallahu alam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya haskaka gurin ibadar ka ya ubangiji ka haskaka masa rayuwarsa ta duniya ka kuma haskaka masa gidan wato cikin kabarinsa Allah tabaraka wa ta'ala bukatun sa na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya masa ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama musamman ranar juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa Annabi sallallahu alaihi wasallama ku yawaita salati gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله